أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi yau muna sha shidda ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, wanda ya dace da sha hudu ko ga watan bakwai miladiya aiho Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Ta wata kenan ya fara gangara ko? Tunda yanzu an shigo sha shidda. dama ya ana ɗaya biyu uku har zuwa sha biyar ana nan ga hawa da an zo sha shidda an fara gangara waɗanda ba su azumi sai su san cewa mun yi kusan mu haɗi da mu da su ina fata an fahimce ni yara kuma suke cewa goma na marmari goma na wuya goma na murnar sallah eh amma ba kowa ne yake murnar sallah ba kuma ina fata an fahimce ni saboda da azumi ya kai ashirin mawadaci ko kuma mu ce magidaci yana nan yana dubin inda kayan yara za su hitowa shi yanzu ba da shi yake kallo ba to su annan suna murna amma shi yana nan yana kuka Allah ya roha mu da asiri za mu kuma mu yi bayani kaɗan a cikin aya wadda muka karanta a jiya wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Na'am, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa ahlul kitabi sun yi jiwa da littafin Allah, to sai suka kama ƙaryace-ƙaryace da abin da shaidanu suke faɗa a kan mulkin annabi Sulaiman alaihi salam. Da haka wannan ma muka ce malamai da suka yi bayani a kanta muna da mazhabobi guda hudu na tafsiri. Domin wannan ayar babu nassi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mausuliya ce ko nafiya. Illa dai malamai suna tarjihi. tunda da an samu nassi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zancen sabani bai kota so ba ina fata an fahimce ni kenan waɗanda suka ce mausuliya ce muka ce sun kasu gida uku a jiya mun ce sun kasu gida biyu kuskure ne mausuliya waɗanda suka ce ma tana ruhin abin da an ka sabkar sai zama to mazhaba uku ne waɗanda kuma suka ce nafiya ce mazhaba guda ce kenan waɗanda sun ka ce wa ma unzila alal malakaini sun yi itiqadin an sabkar da wani abu ga mala'iku guda biyu wa ma unzila alal malakaini sai dai inda sabanin yake shin waɗannan mala'ikun sun saba ma Allah ko ba su saba ma Allah ba muka ce riwaya wanda take cewa waɗannan mala'iku har sun zo sun yi lalata da wannan mata har Allah ya mai shi ta tarmamuwa tauraruwa ko tauraruwa kenan wannan riwaya bata inganta ba suna daga cikin Isra'iliyat waɗanda suka ce a'a an sabkar da mala'iku saboda su koya ma mutane sihiri to an sabkar da shi zan ya zamanto ibtila'i ina fata an fahimce ni ya zamanto jarrabawa an koya maka sharri don ka nisance shi amma in ka yi amfani da wannan abin wanda ba shine Allah ya ce ba wannan ba ruwan Allah Allah subhanahu wataala ya baka dukiya dukiyar nan da ya baka ita ya baka ita don ka yi mishi bauta ka bauta mishi ka sanya ta cikin hanyoyin da Allah ya ce kenan in ka ɗauki dukiyar nan ka sa ta cikin shashanci wannan ba ruwan Allah ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wata'ala ya baka ilmi ilmin nan da ya baka saboda ka bauta mishi idan ka ɗauki wannan ilimin ka kai cikin wani abu wanda ba shi ne Allah ya umarni ba wannan ba ruwan ubangiji da wannan hanya da ka kama kenan da an ka koyar da su sihiri ba an ce su je su cutar da mutane da sihirin ba a'a an koya musu shi saboda ya zamanto ibtila'i in an yi ma wani ka yi kokari ka warware shi su ko ina sai suka ɗauke shi wajen zalunci kenan sai zaman to su ne mazhaba ta biyu mazhaba ta uku su ne sun ka ce wa ma unzila alal malakaini an sabkar amma alal malakaini ba mala'iku ake nufi ba wato wa ma unzila alal malikaini an sabkar da shi akan sarakai guda biyu sai zaman to mausuliya kenan tana da mazhaba guda uku suka ce nan malik malakaini ba mala'iku bane Allah ya kire waɗannan mutane wato malakaini kamar yadda suke i'tiqadi wani lokaci in kana magana da mutum to yadda ya dauki abu sai ka faɗi ba don kayi imani da shi ba ina fata an fahimce ni a cikin suratul hijr kafirai suke ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun kaga sun ka ce ya ayyuhallazi nuzila alaihi dhikr ya kai wanda an ka sabkan ma azzikr qur'ani kaga sun ambaci cewa an sabkan mai da alkur'ani ba don sun yi imani da shi ba ina fata an fahimce ne don su yarda da an sabkan mai qur'anin ba inda sun yarda da an sabkan mai alkur'ani da sun yi mi da sun bi shi karshe ma sun kace innaka lamajnun kaga sun ce mai mahaukaci alhali ko inda sun yarda yana da littafi da sun bi shi mun fahimci wannan da kyau kenan Allah subhanahu wataala ya kire su malikaini malakaini akan malakai ne yadda waɗansu suke itikadin cewa waɗannan mutane mala'iku ne alhali ba mala'iku bane sai kuma mazhaba ta hudu wadda take nuna cewa Allah bai ma sabkar da wani abu ba akan wani mala'iki ko wani sarki ko wani abu a'a sihiri su ne suka je suka koyi abin su suna yin ƙarya suna cewa annabi Suleiman da shi ne ya mallaki mutane annabi Suleiman shi yayi uku wato ta wannan ce ya samu ɗaukaka ta duniya ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari ba wanda za su iya cutarwa da wannan sai da izinin Allah wanda yake nuna cewa dukkan sihiri yana iya cutar da mutum amma ba ta sai da yarda Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimce ni domin in ba tare da yarda Allah ba da yana da wahala ka samu wani mutum wanda ba a yi mai sihiri a duniya ko ba haka nan bane manya manyan masu kuɗi manya manyan masu ilmi manya manyan masu ni'ima ta duniya suna da makiya sosai kuma ana musu sihiri da sihiri yana kama su da busan san iya mutanen da suke musu sihiri ba kaga da ba su kwana a duniya amma wani ayi ayi sihirin ayi ayi har a kare kuma ba zai kama shi ba domin Allah subhanahu wataala ya tsare shi wani kuma sai Allah ya bari sihirin ya kama shi don ya jarrabe shi ina fata an fahimce ni sai a jarraba ka a gani shin za ka yi imani ko ko ba za ka yi imani ba wannan ciwon da ya same ka a da hakan ga Allah subhanahu wataala ce kuma suna koyon abin da yake cutar da su baya amfani su da komai ina fata an fahimce ni abin da yake tutar da su ya kamata in zaka neman ilimi ka neman ilimi mai ilimi mai kyawu wanda zai amfanin ka duniya da lahira Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah muna roƙonka ilimi mai amfani ba ilimin da bai da amfani ba ilimin da bai da amfani shine ilimin da zaka koyo ko na duniya ko na lahira don kai sabon Allah subhanahu wataala an gane ni ilimi na kere-kere ba ilimi ne na sabon Allah ba a'a in dai zaka sanya shi a cikin hanya Allah shi ma ilimi ne mai amfani ko ba haka ba idan mutum ya kirkira mota ko jirgi don saboda aje wajen wa'azi ko aje wajen aikin Allah ya samu lada mana wannan ilimi ne bai amfani amma mutumin da ya je ya hadace alkur'ani don neman duniya kaga wannan ilimi bai amfani shi ba duk da yake kuma ilimi ne na lahira kenan don haka ilimi mai amfani ake son mutum ya roki Allah kakka nemi Allah ilimi mai yawa akwai waɗanda sun tar da ilimi mai yawa bai amfane su ba suna nan da ilimin nan da suke nan suna neman duniya suna tawilin ayoyin Allah subhanahu wataala ana ba su abin duniya ahalul kitab an ba su ilmi sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kullun su ga amsan na abinci saboda na kashin miya sai an yi kwana a dan samu a hiddo na miyan na wanda za a ba yara ko ko saboda kuɗin haya ana so a hiddo kuɗin haya sai a yi tawilin aya ana ganin gaskiya sai a taushe saboda ana jiran alaji ya bada kuɗin zakka kaga wannan ilimi ne na lahira amma bai amfani mai shi ba Allah subhanahu wataala ce to wala qad alimu laman ishtarahu hakika sun san cewa duk wanda ya sai sihiri ma'ana ya fifita shi akan yarda Allah malahu fil akhirati min khalaq ranar tashin alkiyama bai da rabo wannan yake nuna cewa sihiri yana daga cikin kaba'ira waɗanda suke kafirtar da mutum ina fata an fahimce ni sai dai malamai sun yi sabani akan sihiri kala biyu ne akwai sihiri wanda ake amfani da shi ta hanyar aljannu akwai sihiri wanda ake amfani da shi ta hanyar itace to shi wancan na hanyar aljannu kai tsaye duk wanda yake shi shirka yake yi duk wanda ya amfani da aljani saboda biyan wata bukata ya kafirta amma wancan wanda ake amfani da itace malamin yusu yi sabani shin wannan za a kashe wanda yake yin shi bayan an kafirtar da shi domin jamhurin malamai sun ta cewa duk wanda ke sihiri kafirira qat'an babu wata dubara kun san sihiri wayo ake mai a kasashen mu sai a mai shi da hamma alfahari ake yi gidan da akwai sihiri ko ba haka nan bane amma Allah ya kawo musulunci da sai an yi alfahari gidan suwa ne akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza ana jin tsoro ko ba haka nan bane ku diba shekara 40 waɗannan abubuwan yanzu har kumya mutum yake ji a ce yana dauke da su amma da ko abin alfahari na ba a masun mutum in bai dauke da waɗannan kaya wani muguna yana da kaza yana da kaza yana da kaza amma Allah ya sa musulunci yau ya to duk ya mamaye manya manyan wuraren da annan sihiri dukkan su da na tsafe tsafe Allah yana ta mai da mu da su wuraren musulunci ina fata an fahimce ni daga cikin waɗannan manya manyan garuruwa na tsafe tsafe waɗanda har gwamnatocin Nijar suna amfani da su kamar irin garin Masalata gari na yake wanda ya shahara da tsafi gwamnati tana hidda birije wanda za a je can a zo da 'yan jarida da komai da ministoci a tura su a yi wannan buge-buge a ce za a yi ruwa nijar ko ba za a yi ruwa nijar ba duk wanda ke kallo ƙwayar ya sana wannan ba a jima ba an yi shi ina fata an fahimce ni to wannan garin gari ne na mutanen da ba su son addinin musulunci kuma sarkin matsafi a can yake matsafa haka ake haka ake haka ake yanzu Allah subhanahu wata'ala ya da idan ka zo kai sallah a wannan wuri za a yi kone wurin ba su abin da a sallah ba amma yanzu masallacin juma'a biyu a akwai cikin garin na ɗai kenan masallacin juma'a biyu sannan kuma shekaran jiya kusa kusa ba a wuce sati biyu ba kafin ramadan ya kama ina ganin ina ganin kafin ramadan ya kama sarakuwan matsafin garin ta musulunta sarakoshi ta musulunta ta shiga musulunci aka bugo muna waya aka ce suna son hijabi a sai musu hijabai guda biyu nace to guda guda suke so to an yi musu alƙawarin za a sai musu guda biyu akwai wani bawan Allah kai tsaye da kuɗin hijabi biyu yace a ba su ina fata an fahimce ni kuma daga nan zuwa dan lokaci kaɗan za a sai biyu a aika musu Allah shi muna jagoranci to don haka musulunci ya ci gaba abubuwan da ake takama da su na sabon Allah na sihiri yanzu sun fara nisanta musulunci yana zakuwa yana mamaye matasa ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق التي تولى بئس ما شروا به أنفسهم ترد أبن سن كسد كون سدشي متن يغا يرد الله يبرت يدوتون أبو دو أبن ذا أباك كان يرد الله يزال لا لاتا سألتي لو كانوا يعلمون هر إن سن كسنتي سنة سني تو أنن idan ka zo kana tafsiri za ka iske akwai wata sarƙaƙiya a nan wadda sai ka kwantar da hankalinka Allah ya tabbatar musu da ilimi kuma ya kore musu da ilimi ku diba da kyau Allah ce wala qad alimu haƙiƙa sun sani an tabbatar da ilimi ko ba tabbatar da ilimi ba laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharaw bihi anfusuhum kuma sai an ce lauka ruya alamu an tabbatar musu da ilimi kuma an kore musu da ilimi yaya qur'ani ne fa wala qad alimu kuma an kace laukanu ya alamu sun sani kuma da sun zama to sun sani kaga ko mutum bai yarda a cewa gan magana ba magana Allah ba ko magana dan adam baka cewa hakika ya sani kuma kace inda ya sani ko dan adam na cewa haka nan cewa za a yi magana Allah kuma ta siffantu da irin wannan wannan shine malaman tafsiri suka kawo misalai da dama cikin alqur'ani suke cewa wato akwai wani sirri na halittar ɗan adam da Allah ya halicce shi da shi shi ɗan adam ko da yana bin abin da ba gaskiya ba ko da ya san abin nan halaka ne to ba zai kama shi ba sosai sai lokacin da ya gan shi ga hili wannan shi ne ma'ana da yawan abubuwan da muke yi mun san ba bisa ga gaskiya muke yin su ba da yawan mutanen da ke zalunci a nan duniya wallahi sun san zalunci suke yi amma hakikatan ba su gane zaluncin nan sakamakon shi zai zo sai ya zo ga hili kamar mutum ne wanda yake cin abincin da yake cutar da shi likitoci su gaya mai sashi banza ya san da abin yana cutar da shi yana ji cikin jiki ne amma sai radda bala'i ya iske shi nan zaka iske ya fara raki to wannan ɗabi'a ce ta halittar dan adam misali malamai wanda suka basuwa shine misali na wato annabi Ibrahim alaihi salam da farko kaga annabi Ibrahim yana daga cikin mutanen da sun kai kowa aqida da imani ko ba haka nan bane amma sai ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya Allah ka gwada mini yadda kake rayar da matacce ka nuna min in gani sai Allah ce awalam tu'min shin baka yi imani bane Ibrahim yace bala nayi imani walakin li yatma'inna qalbi ma'ana lokacin da zanganin shi da idanuna to zai ke kama ni fiye da yadda nake da itikadin shi a cikin zuciyata mun fahimci wannan da kyau malamai suka ce misali na biyu shine misali na annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam sun yi wato Allah ya yi alƙawarin za a haɗu da shi a tattauda munajati kenan da annabi Musa ya tahi lokacin da aka bashi at-taura Allah ya bashi labarin mutanen shi sun kafirce ko ba haka nan bane Allah ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين annabi Musa da yazo yana tattauna da ubangiji sai Allah ce mun jarrabi mutanenka kuma mu samiri ya batar da su annabi Musa yana shakkan magana Allah amma sai amso at-taura yazo da ita rainai bai bace ba yayi jiwa da at-taura sai mi sai lokacin da yazo ga suna aikatawa Allah ce walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه lokacin da ya zo iske suna yi Allah ce wa alqal alwa sai jiwa da attaura kaga tunda tunda Allah ya bashi labari tunda annabin Allah ne yayi imani to ya kamata a ce tunda can ma ya ce kai to tunda ba haka suke Allah bari in tahuwa ta amma ya zo da ita ko da iske suna aikata sai yayi jifa da wato alluna attaura kaga ashe har zukar da yayi kushin da ya yi wani lokaci ne lokacin da ya iske suna nan ga aikata wannan abin hawariyun su ma sun yi imani da annabi isa suka ce suna son hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama qala taqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minash shahidin lokacin da hawariyun wanda suka yi imani da annabi isa suka ce shin ubangijinka zai sabkan muna wato da abin nan tebul daga sama mu ci abinci qala taqullaha in kuntum mu'minin annabi isa ce ku ji tsoron Allah in kuna da imani qalu suka ce nuridu an na'kula minha muna son mu ci wa tatma'inna qulubuna zukatan mu sunatsu wannan sai nuna a cewa asirrin halitta ta dan adam da misalai da dama suna da yawa waɗanda mun kawo su ne saboda misali wato asirri ta halitta na dan adam duk da yake ya yarda da abu to amma akwai in ya ganshi ga hili ya hi mishi ciwo ina fata an fahimce ni idan mutum ya saba ma baka nan kana jin ciwo amma in kana tsaifa ya hada guda biyu ha ko ba haka nan bane to shi yasa Allah ce wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq suna da sanin cewa duk wanda ga yin sihiri wutar jahannama za shi amma wala bi ma sharau bihi anfusahum tir da abin da sun sun ka sai kawunan su da shi laukanu ya'lamuna da sun san lokacin da za su ganin azaba to wannan lokacin nan ne azaba in ta tabbata gare su za su gane ilimi na gaskiya wancan ilimin suna da shi amma za su ƙara wani ilimi hina ya rauna azaba lokacin da za su gane azaba ina ganin wannan zai sa ai sai mu gane cewa babu cin karo a cikin wannan magana ko sai Allah ce walau annahum amanu
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا دادي سني إيماني واتقوا سنك جسر الله سبحانه وتعالى لمثوبة من عند الله دا ساكمكون دا ذا سامو وجه الله خير شيني ما في الخير laukanu ya alamu da suna da sani da sun bar sihiri da abin da suke sa tsammani su samu za su same shi ba tare da sun yi sihirin ba kamar yadda muke a yanzu muna ganin cewa da zamu bi qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamu wahala amma alhali wannan kuskure da da za a tsaya ayi adalci da mun ci mun koshi gaba dai bamu da wahala walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ce walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da za a tsaya ayi imani da albarka ko ina ta game duniya amma tunaninmu na ganin muke yi a'a sai mun saba ma Allah sannan za mu samu biyan bukata shi wanda ga yin sihiri ganin yake yi in ba ta hanyar sihiri ba ba yadda za a yi samu biyan bukata ta yi ina fata an fahimce ni shi yasa masu sihiri suke da manya manyan kiliyan waɗanda suke harkoki da su azzaba'il eh cikin masu mulki suna da kiliyan cikin masu kuɗi suna da kiliyan su waɗanda ga iddi'a'in mallamta wasu daga cikin su makaryata bokaye su iddi'a'in mallamta su ma kiliyan ne na bokaye ko ba haka nan bane sai a yi dubara ce maka in dai za a zaɓe in kana son ka ce to sai ka gane mu in ko za ka gane mu sai aljin ya aza maka sharafi sai an samo sa baki kirin ko ko a ce sa baki kirin amma idanun shi horhoro kaga an baka aiki in kana samo shi in ba za ka samu shi ba sai ka bai kuɗi a ce sai an yi rami an sanya shi ko ko a samo sa hori a yanke shi talatin in an yanka shi talatin sai a ba mutum talatin kada a yi saki a ba mutum talatin da ɗai shi ke na a saka aiki ko ko a ce ma sai ka kwana gidanka wato saman turmi kaga mutum ya tashi da cizo da tai batai ya hau turmi tsaye ina jiran sai su ayyatawa ya samu biyan bukata boka bai da ka saka ne baka samu da kake ba kana da katkat ta miliyan hamsin ka sai gidan kazami wanda gidan shi karshen ta ma na karada ka duka ka yi ta shi ta tuhama mai banza da yau sannan kuma hice maka sai ka kawo kaza ka kawo kaza kuma ka kawo kuma biyan bukata kuma bai samu ba kaga khasirar duniya wal akhirah masu neman duniya ko ko a ce maka sai an yanke jariri an yi wanka da jinin shi kwanaki nan hospital an sace wani jariri ko ko ba haka nan bane kuma aka dawo za a sata wani aka kama shi da aka kama mutum yace to ba shi kadai bane su uku ne aka ba kwantara ko ba haka nan bane kuma yace manyan manyan kasar Ghana sun ka bashi wannan kwantarakin bai hudu sunayen su ba waɗanda ga cewa sai an yi sai an yanke jinjiri an yi wanka da jinin shi ka gani duk hanyoyi na sabon Allah subhanahu wataala akwai waɗanda sun bi hanyoyi na alkhairi sun samu koko dukiya ba duk mutumin da ya samu dukiya ba ta hanyar haram ya same ta akwai waɗanda Allah ba arziki ta hanyar halal su ci shi kuma su amfanu da shi amma cewa ba a samu sai an bi ta sabani hanya shi yasa sai Allah ya jarabi mutane an fahimce ni ko ba masu kuɗi ba ko ba masu mulki ba ko talakawa waɗansu sai sun bi bokayi kaga mutum talaka amma kullum shi na bayan bokayi wai arziki da su bashi to shi kahin shi ba shi baka arziki bai maka ne arziki shi kanshi na tuwo wata rana sai ya zo wajen mai tibir ya ɗauki bashi in alhaji sai ce bari alhajin kashe ta yanzu ana harka sai a bugi alhaji jikka 150 a biya bashin da an ka ci na abinci ya jima bai ci nama ba sai ya ce maka sai an samu kaza guda goma horari a kawo mai shi yanka abi ne hici kai ko kana san kana wahalar banza da shi kazan ragai ta ce hakan ga matasa gayu masu son yan mata idan mutum yana son mace ya ga alamun zai rasa ta ko ko ya ga ba shi kadai ga so ba to sai an hada da bokaye duk abin da gare shi ya kai ya hallaka ya ba wanga ya ba wanga abin mallamin tsubbo abin wannan shi da ya kashe rasa ta kashe rasa ta kashe rasa ta ya fifita son ta da son Allah subhanahu wataala ya yarda yana cikin son ta ya kafirce ma Allah bai sani ba ko zai tuba ko ba zai tuba ba ya mutu cikin kafirci ya shiga wutar jahannama sannan kuma ta je ta aure wani ko ba haka nan bane mutum yana tsakiyar sihiri saboda mace ya ba da kuɗi saboda wata mata a yi mai sihirin ya mutu shi ya kafirta wutar jahannama direct ya yi shirka da Allah subhanahu wataala sannan za ta aure wani mutum ba shi ba kuma shi bai cimma biyan bukata sai ba shi yasa in kana nema idza sa'alta fas'alillah duk bukata ka kai ta wajen Allah in kuma kaga hanya wadda shari'a ta da ita kai duk abin da za a azama sharadi na sabon Allah ka bar shi Allah sai ya baka wanda wanda fi shi alkhairi man taraka shay'an lillahi awadahu Allah duk wanda ya bar wani abu saboda Allah to Allah zai biya shi sahabbai ga cikin sahabbai akwai masu arziki cikin su babu wanda ya tsafi kuma sun ka taimaka ma addini ina fata an fahimce ni biyan bukata ga hannun Allah shike sai ka saba ma Allah kuma ka rasa babban misali guda ne shine duk lokacin da an kai takara ƴan takara sun kai sihiri guda biyu dukkan su kowane zai zuwa wajen malami ya mai duba ko sihiri to cikin su guda zai samu kaga wanda yake nuna cewa sihirin ƙarya ne don inda sihirin gaskiya ne da su biyu ya kamata a ce sun samu kaga kenan da an yi sihirin da ba a yi sihirin ba guda zai samu hakan ga idan mata ce ake so mutum arba'in sun kai da ganganto mutum guda da samu kenan waɗancan in sun zo wajen boka talatin da tara duk sun yi ƙarya kenan ba sai ka sai da imaninka ba ka yarda da Allah yake basuwa ka yi imani da Allah ka bi hanya ta shari'a sai ka samu sauki ka samu wadatuwa shi yasa musulmi ya tsere mu kowa in kana da imani da Allah eh an kai maka sharri sai ka ce tawakkaltu ala Allah an yi maka sharri an kulle maka wata kofa wadda zaka samu jikka 500 sai Allah ya bude ma hanya ta miliyan 10 in dai ka imani da Allah amma in ka ce baka yarda ba sai nayi kaza sai nayi kaza sai ka je kai sihirin kuma ka dawo kai asarar duniya da lahira Allah ya sani mu sai Allah ya ce walau annahum amanu wa taqaw lamasubatun min indillah khairul law kanu ya'lamun ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى يتي ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la taqulu ra'ina kada ku ce ra'ina wa qulu unzurna ku ce unzurna wasma'u kuma ku saurara saurare na fahimta walil kafirina azabun alim kafirai suna da azaba mai radadi wannan aya in ba kadi bi asbabin nuzul kinta ba za ka san menene ake nufi da ita ba domin an ce ka a ce ra'ina mi yasa wato kalima ta ra'ina da larabci tana nuhin dan saurara jinkirta yi mini jinkiri dakanta mini kahin in fahimta idan ana bayani ko ana rubutu mutum yana son a dan bishi sannu sannu ko ba haka ba to sahabbai in annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin aya domin shine shugaban masu tafsiri na duk duniya gaba ɗaya ko ba haka nan bane shi an ka sabkan ma alqur'ani to idan mutum ya ce bai yarda da fasara ta ba to duk wata fasara wadda za a bi can ta zan sharmi domin shine an ka sabkan ma da alqur'ani to sahabbai in suna saurare sai su ce ra'ina dan jinkirta muna to ashe kalima ta ra'ina tana da wata ma'ana wadda ba wannan ba shine ar-ru'una ru'una kuma shine wauta ko kuma dolo to yan ka ce ra'ina tana nuhin jinkirta min dakanta min saurara min ko kuma ra'ina tana nuhin ya kai dolo to da yahuda suka ji wannan sai suka samu sa'a tunda su makiyan annabi na makiyanka in ya kai wani abin kumya ko kuwa samu ta hanya wanda zai samu shi biya bukata sai akan ka ko da dai wato ba gaskiya bane ya hison dai ya samu ya biya wannan bukata ina fata an fahimce ni makiyanka kullun yana bi dan kuskuren ka ko wani abin kumya da kai kai ba naka ba ko wani wani dan uwarka ina fata an fahimce ni yaji an ce mahaifiyarka ta yi wani abu ko babanka wani abu ya samu abin da zai zuwa shi yada ma duniya to sun ji sahabbai suna cewa ra'ina sai suka samu sa'a su ma sai su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina alhali su waɗannan alfazkin suna daukan ne hukmul maqasid wato abinda ka yi niyya a cikin zuciyarka shine kalima take dauka ko da kalima ka faɗe ta eh ita kalima tana iya canza ma'ana saboda nagma sautin da an ka faɗe ta yana iya samun ma'anarta ta canza ina fata kun fahimce ni niyya tana iya samun ma'anar kalima ta canza sannan kuma sautin da aka faɗe ta yana iya samun ta canza yanzu in nace maka da Hausa bari kuma in nace maka bari akwai bambanci ko babu kalimar guda ce amma saboda sautin ya sa sun bambanta wannan na ƙarshe ya nuna cewa akwai wani abu haka ne ko ba haka ba to hakan ga kuma kalima wani in yace maka yaro akwai abin da shi ke nuhi wani in yace maka yaro don ya kaskantar da kai ko ba haka nan bane sai ce maka yaro ne kun san waɗannan yan yara to da yace musu yan yara yana nuhin ba komai bane gaba gare shi wani kuma in yace yara a'a yana nuhin ba su kai gare shi girma ba kaga ashe kalima ko cikin zuciya ko cikin kuma yadda aka faɗe ta to tana iya nagma kinta ta canza ma'ana mun fahimci wannan to la taqulu ra'ina kada ku ce ra'ina tunda yahuda suna amfani da ita duk kalimar da ya zamanto tana da ma'ana mummuna tana da ma'ana mai kyau to in kana wurin wa'azi ko kana wurin da a akwai makiya to kakkai amfani da wannan kalima domin kana amfani da wannan kalima za su juya ta su fassara ta ba inda kai da ita ba can wa qulu unzurna ku ce unzurna ita kalima ta unzurna saurara muna ba ta da wata ma'ana wadda ba ita ba ba ta da dauke da wata ma'ana ta wulakanci mun gane wannan shi yasa musulmi duk da kalimomin da yake faɗa ya kamata ya bi su ɗaya bayan ɗai duk abin da zaka faɗi anta mas'ulun anhu mala'iku suna jira ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalima wanda zaka faɗi face akwai raqibu da wato akwai raqib wanda yake suna cewa raqibun da atid mala'iku ne guda biyu amma alhali raqib ana nufin mala'ika ne wanda atsare wanda atsare da kai atid wanda yake halarce da haka kana faɗi shi na rubutawa kana faɗi shi na rubutawa duk kalimar da ka faɗi in dush ka faɗe ta akwai mala'iku suna rubutawa idan ka faɗe ta cikin fami kana ganin yan famin kuɗai na a'a ba yan famin kuna akwai mala'iku suna na suna rubutawa ka fahimce ni idan cikin ƙasa ka faɗe ta ana na ana jinta idan can cikin gari ka faɗe ta in cikin daji in kai kaɗai annan kana magana ana na ana rubutawa kalima da ka faɗe ta shi kenan magana ta ƙari don haka ka tuna da za a yi maka hisabi duk abin da ka gaya ma wani na kalima ko da ma'ana mai kyau ka faɗa cikin zuciyarka kaskanci kake nushi to wannan kalma sai a rubuta maka kaskanci domin mi domin ka faɗe ta ne don saboda kaskantar da wannan mutumin Allah ce to walil ka wasma'u ku saurara ma'ana saurare na fahimta abinda ake bukata in an ka karanta aya an ka ja ba wai son ɗaya aka ka ji kira ba ka ce Allahu akbar a'a son aka ka saurara ka ji in an fassara sannan kuma ka yi aiki shi yasa sai ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa duk inda ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu yace to fa ar'iha sam'ak da ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu ce karkata kunyarka ka karkado kunyarka ka ji abin da za a faɗa fa imma khairan tu'maru bih wa imma sharran tunha anhu tayu alkhairi ne za a umurce ka da shi ko ko sharri ne za a hane ka da an ce ya ayyuhal ladina amanu dole sai an samu daya Allah ya ce to walil kafirina azabun alim haqiqa kafirai suna da azaba wanda take mai raddi Allah ya tsare mu da haka shi yasa malamai suka yi littattafai daban-daban wani bawan Allah ya rubuta wani littafi ya sami suna mu'zamu mu'jamu manahil lafziyya littafi mai bayanin kalmomin da bai dace musulmi ya amfani da su ba kalima kaza ba ta da kyawu bai dace kai amfani da ita ba kalima kaza ba ta da kyawu bai dace kai amfani da ita ba ina fata fahimci ni kamar irin amsal waɗanda ba su da alkhairi za ku iske ko cikin kowane yare mutane suna da kalmomin da suke faɗi waɗanda suna sawar wato alkhairi ya tafi ina fata an fahimci ni sai a ce misali zaka ji wani yana cewa mu dai Allah dai na yi mu nan ga kaga me yake nuni Allah ya yi su nan ga kinan dai ba nan na suke son Allah shi yi su ba kaga kalima ce wadda kamar shina son shi gaba da ubangijin shi koko yana nuna cewa Allah inda yi shi bai dace ba ko ba haka nan bane eh koko mutun yayi amfani da kalima don yayi dan kunshi izgili ina fata an fahimce ni wannan shi ma haramun ne duk kalima wadda take tana dauke da mummunan ma'ana musulmi su nisance ta sai kaji an ce ni ko cito da nimiya ta sha duk wanda ya min kankara sai na mishi na itace ma'ana ni duk wanda ya zalunce ni to ni ban tsayawa inda an ka tsaya sai na ketare iyaka shi ko Allah ya ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin in kai ta'addanci kana daga cikin wadanda Allah baya kauna su Allah ya tsare mu Allah ce to ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab alladhina kafaru min ahli alkitab wadanda sun ka kafirce daga cikin ahli alkitabi ma yawaddu ba sa kamnar walal mushrikina da mushrikai an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum asabkan muku da wani alkhairi daga wajen ubangijinku wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebe wanda ya so da rahmatai wallahu dhul fadli azim Allah mai falala ne mai girma kenan wannan ya nuna cewa dukkan alkhairin da Allah zai sabkar ga al'umma musulmi ahli kitabi ba su so ne tunda makiyinka na yana son ka ci gaba mutumin da bai son ka yana fatan a ce ka samu ci gaba koda na taki guda ne baya bukata sai Allah ya gaya mana cewa ba su san a sabkan muku da wani alkhairi daga wajen ubangiji da su da mushrikai min khairin sai Allah kawo min li ta'kidin nafi domin ita wannan min ana iya cewa ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunazzala alaikum khairum min rabbikum sai kawo min saboda ita akidin cewa kowane irina ko dan kadan ne ko mai yawa ne an ta ƙulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir ai an ta ƙulu ma ja'ana bashirun wala nadhir sai an ka ka min li ta'kidin nafi min khair ko wani iri na ko karami ko babba ko mi karamcin shi ko misqala darratin ba su ya same ku wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha shi ko Allah yana kebance wanda ya so da rahmatai Allah ya mu daga cikin su kaga daga cikin rahmat da Allah ya ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya bata hiyayyen annabi sannan ya bata fiyayyen littahi shine alqur'ani sannan Allah ya sanya ta ta zamanto mafi alkhairin al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sannan kuma Allah ya bata cikamakon annabawa kuma ya bata lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr mutanen da suka gabace mu sun yi mu shekaru masu yawa ko ba kadan bane amma mu kuma mun fi su lada mai yawa saboda Allah ya ba mu abubuwan da ke tattara lada lailatul qadri kaga in ka sami guda ka yi wata dubu waɗansu malaman tafsir su ayat wa khairun min alf shahrin ta kai wata dubu ba ba daidai da wata dubu ba Allah ce khairun min alfi shahar ta yi wata dubu in mutum ya same ta ya kamata mu gane wannan da kyau shi yasa sai ka ji wani ya fara kiyasi ya ce to wata dubu in an kai lissafa su shekara kaza a'a ba daidai da wata dubu take ba balle kai mutane lissafin wata dubu khairun min alfi shahar ta fi alkhairi da wata dubu kaga sai Allah ya lumka ma kana zamani sai ka samu lada ta shekara 200 a cikin dare guda to ina masu zuwa su su wannan daren gaba ɗaya su gabatar da shi wajen shan shayi wannan daren gaba ɗaya a batar da shi gidan giya saboda in sallah ta kai ƙarshe lokacin da sakon Allah yake tashi ranar 27 28 29 matasa suna gidan giya da buwat wajen rawa duk ranar da ranar tulkadar sun sun bata ta wajen wannan wannan aikin da lalata marmakon ka tsaya ka bauta ma Allah ka samu raka'a guda biyu a'a wajen lalata kake yi wanda bai azumi yahi kowa shirye-shiryen azumi ko ba haka nan bane gayu waɗanda ba su sallah ba su azumi in sallah ta kama sun yi kowa shirye-shiryen sallah manya-manyan radiyo a ɗauce buwat bendo na 'yan mata a yi musu kaya a ji daɗi a gyara moto a wanke mota saboda a yi fatakar sallah shi ko wace sallah za shi sallar idi dan me za ka sallar idi kai ba kai sallah ba sannan kuma kai azumi ba ai wannan taurin da sun kai idi sun kai sun kai azumi ce ko Allah ya shiryar da mu sai Allah ce malan sakh min ayatin
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله ما ننسخ من آية بمشاه وتآية با أو ننسها كوكو منك من تد إتا كوكو أو ننسأها ko mun ka jinkirtar da ita ba mu sabkar da ita ba a wata ƙira'a na'ti bi khairin minha za mu zo da mafi alkhairi da gare ta aw misliha ko ko tamkarta Allah ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka da masaniyar cewa Allah subhanahu wata'ala yana da iko akan komai wannan aya tana ba mu tarihin wato yadda kafirrai suke ja in ja da Allah subhanahu wata'ala da kuma manzamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan annasku a luga in an ce nasakha da larabci yana da ma'ana guda biyu shine ka gusar da abu ya zamanto babu shi shi yasa laraba suke cewa nasakhati shamsu adh rana ta gusar da ai azalat tunda rana in ta komo wannan kote sai ta gusar da inuwa ko ba haka bane ko kuma nasakha yana nuhin kabar abu yana nan amma ka dauki wani ka kawo an gane wannan a cikin suratul aljafiya Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun malaiku suna gaya ma wato kafirai mun kasance muna rubuta abin da kun ka aikata kaga na annasku suna rubutawa to nan da Allah ce ma nan sakh min ayatin saboda waɗansu ayoyi ne suka sabka sai suka shahe wani hukunci to da suka shahe wannan hukunci sai yahuda suka ce a to yanzu inda qur'anin na wajen Allah ne ya za a yi a ce yau a ce kaza kuma gobe a ce kaza kamar misali alqibla da ana dubin alƙibla baitul maqdis yanzu kuma sai aka dawo ana dibin mi ana dibin ka'aba da an ka fara wanda suka ce ba ga irin ta ba shi ya ce annabi ibrahim shi kabi kuma ya ce allah ne ya aiko wannan qur'ani to allah bai fat allah bai mantuwa ko ba kan gaba to ya za a yi yau an ce adibi yamma kuma gobe a ce adibi gabas kenan wata rana ma sai a ce adibi kudu wata rana ma sai a ce adibi arewa wata rana ma sai a ce adibi sama wata rana ma sai a ce adibi kasa wata rana ma sai a ce to a bari abin ya zan wasa kenan ina fata an fahimce ni kenan suna suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kinan alqur'ani shine addashi duk da ya ga dama sai ce mutane ne ku yi kaza in ya ga dama ya ce mutane ne ku yi kaza sai Allah ce to manan sakh min ayatin babu aya wadda zamu shafewa aw nunsiha ko mu mantar da ita ayoyin da Allah sa an ka shafi cikin alqur'ani ba a karanta su an ka mantar da su wannan farkon musulunci akwai su ko kuma aunan sa'aha ko ko mun so sabkar da ayan mun kabarta sai mu kawo wata wadda ba ita ba Allah ne ya yi niyya cikin ilimin sa sai ya so sabkar da aya ya fasa wannan nasko din ba wani abu bane ayoyin alqur'ani sun tabbatar da shi daga farkon musulunci an ce adibi yamma daga baya aka ce a dawo adibi ka'aba ko ba ka nan bane Allah ya ce sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha to qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sannan farkon musulunci idan za a yi yaƙi to duk musulmi guda zai zo ya tsaye gaban kafiri guda ashirin bai halatta ba kai gudu kafiri ashirin sai kai kuwa kai cikinsu kuma Allah zai taimake ka daga baya sai Allah ce to mutum biyu ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala alqital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn in an samu musulmi mutum musulmi ashirin masu haƙuri Allah ce za su rinjayi kafiri ɗari biyu kaga kenan farkon musulunci kenan daga baya ana tahiya ana tahiya Allah ya san mutane ba su iya sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ta'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn al'ana khaffafa Allahu ankum Allah ya muku rangwami an an saukaka fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn in akwai mutum 200 in akwai in akwai mutum 100 daga cikin ku za su rinjaye mutum 200 kenan yanzu duk musulmi guda matsayin kafiri bi shike sabanin yanzu kahiri guda ya karhe musulmi goma al'ak me yasa saboda karhin imani su da ya kamata su ji tsoron ku gujin tsoron su to kaga wannan hukunci ne wanda wanda kimi wanda yake an shafe shi shi yasa Allah ya ce cikin suratul nahl وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر إذا مكا دوكي آية وتا آية مكا تنزا مكا تنزا تدا وتا آية sai su ce makaryaci ya kirkiro wata sabuwar ƙarya dama muna nan muna jira shi ne yake kirkiro wa abin shi an gane wannan da kyau to sai Allah subhanahu wata'ala ce to na'ti bi khairin minha za mu zo da wadda ta fita alkhairi malamai suka ce to wadda ta fita alkhairi a wajen ka kai dan adam ina fata an fahimce ni ba a wajen Allah subhanahu wata'ala ba domin nasu ana iya cire aya a kawo wata aya da ta fi ta tsananin hukunci to in ta fi ta tsananin hukunci misali kamar aya wadda ta shahi wato misali aya wadda ta shahi waɗanda suka yi zina daga farko idan aka yi zina ba a yin bulala ba a kashewa wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna almaut aw aw aw yaj'al Allahu lahunna sabila an ce a rike su kada a bar su fita a'a daga baya sai Allah ce in budurwa ce za a yi mata bulala 100 samari idan kuma wanda yake wato me yake da suna mai aure ne to kashe shi za a yi za a je shi sai ya mutu kaga wannan shadid ko ba haka nan bane kaga wanda an ka shahin ya yi sauki amma to ya an kai kuma hizma alkhairi gare ka saboda samun rahama Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wannan mata wadda ta yi zina da ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba da kanta ta ce tahirni masu imani manzo Allah sai ce to je sai kin shayar da shi ta je ta shayar da shi yaro ya kai ta zo ta ce ai mata haddi na zina da aka je aka je ta ɗaya daga cikin sahabbai jini ya dan zuba ga jikin shi sai ya zage ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka zage ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi tuban da da an raba shi ga mutane 70 ko kuma duk mutanen Madina da ya ishe su saboda imani da Allah kaga wannan khairan minha ya yi mata alkhairi domin ta samu babbar daraja ina fata an fahimce ni to kenan don haka an ce hukunci yana da tsanani ba shi yake nuna cewa a'a khairan minha a wajen ka kai bawan Allah subhanahu wataala in kuma mai sauki ne ana mai tsanani an ka zo ga mai sauki shi ma khairan min hali domin mi domin kai na kake samun sauki da an ce sai ka tsaya gaban kahiri ashirin yanzu an ce biyu ba khairan min hana ba wanga kowa yana so ne don ya san sauki ne kuma za ka samun cikakken lada idan kuma ya kasance babu wata wahala don ɗai ne misali kamar dubin alƙibla da a dubi yamma da a dubi gabas duk ba ɗaya ba ne ba ka samun wata wahala in ka dibi gabas ɗaya in ka dibi yamma da musulmi muke nufiwa ba ga irin waɗanda ba su sallah ba kasan su matsafa sai su ce su ba su su dibi gabas kenan su yana da wahala gare su amma musulmi wanda yake sallah da dibin yamma da dibin gabas duk ɗaya ne gare shi babu wata wahala gare shi to wannan khairan minha saboda za ka yi imani da Allah ka bi abin da Allah ya ce wannan shine abin nufi kenan da Allah ce khair ko da kaga hukuncin yana da tsanani ko ko kana ganin shi an mafi sauki ko kaza duka ɗaya ne wajen Allah subhanahu wataala amma kai ne wato ladar ladar take mafi alkhairi gare ka an gane wannan ko aw misliha ko ko zamu zo da tamkarta wajen alkhairi Allah ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka san cewa ba Allah subhanahu wata'ala shina da iko akan komai sai Allah ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض baka da masaniyar cewa mulkin sammai da kasai na Allah ne don Allah ya ce ya canza aya ya mai da wani abu wane na adda izinin ya zo ya tambayi Allah don bi kai hakan ga la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun fa'alun lima yurid Allah yana aikata abin da yake so kenan dan an canza wata aya a matsayin wata aya kan bacinta an kawo wata aya bagirinta wane na ya sai zo ya tambayi Allah dan bi kai hakan ga shi Allah subhanahu wataala shi da mulkin samai da kasai kai kai na wato mulkin kai ke da iyaka sai a yanke ma a ce bakin nan in mai gari kace a ce ma to ko ga kaza in mai karce kace bakin karce eh in mai gari ne kuma bakin garin da kake mulki in sarki ne bakin gundumominka in gubernar ne bakin jahaka in shugaban kasa ne bakin kasarka ko ba haka nan bane duk da shugaban kasar Amurka da shi ganin su suke mulkin duniya akwai kasashen da ba su da iko a kansu don akwai kasashen da ana yin abin da Amurka ba ta so ko ba haka nan bane irin kasar su ba shekarar su 40 da wani abu suna gaba da Amurka kuma Amurka ba yadda za ta yi da su ko ba haka nan bane sai a samu wanda zai ce ma Amurka bai yarda ba abin da yake so shi zai yi kuma hakan za a yi don a nuna maka cewa mulkin su karamin mulki ne amma shi Allah lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai duka nashi ne in yace ga wanda za a yi ba mai cewa a'a don haka yana daga cikin mulkin Allah kuma ya canza wata aya ya kawo wata aya babu wanda adda izini ya tambayi Allah alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani waliyyi majidincin lamari wala nasirin ko kuma mai taimako min dunillahi wanda ba Allah ba sai Allah ce am turiduna أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل Allah ce am turiduna an tas'alu rasulakum shin ko kuna son ku tambayi manzon ku ne kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambayi annabi Musa can gabani ma'ana ya ku musulmi ko kuna son ko ko ku ahlul kitabi na wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna son ku tambaye shi ne kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambayi Musa tunda su ma ahlul kitabi na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah manzo ne zuwa gare su sai dai in ba su yi imani ba qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ko ko wannan tsoratarwa ne ga musulmi kada su yi sake su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa na ta'annuti kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambayi Musa gabani an tambaye shi abubuwa da dama daga cikin abubuwan da suka tambaye shi Allah ya bada bayani cikin suratul nisa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min dhalik faqalu arina Allah jahratan fa akhadhatuhum as-sa'iqatu bi dhulmihim thumma ittakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat fa'afawna an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl an tambaye shi an ce ba za a yi imani ba sai an ga Allah kiri da kiri mutum ya ce a shi bai yarda ba ba zai yi imani da Allah ba sai ya ga Allah ga hili to in kaga Allah ga hili kuma zan can ayi kuma ka manzo ai ya kare dan me za a aiko manzo in dai ka gane ai baka bukatan manzo don haka su ahlul kitabi sun tambaye annabi Musa suka ce arina Allah jaharatan ka gwada muna Allah ga hili visa bi muna son mu gane shi ka gani to irin waɗannan tambayoyin da dama da aka yi annabi Musa shin su ne kuke son ku tambaye annabin ku ya ku ahlul kitab ko ko sahabbai ku ya hankali kada ku shiga cikin tambayoyi waɗanda ba su da fa'ida Allah ce to wa man yatabaddalil kufra bil imani duk wanda ya juyar da wato ya dauki kafirci a matsayin imani faqad dalla sawa'a sabil hakika ya bace ma wato daidain hanya duk wanda ya dauki kafirci ya bar imani hakika ya bace babu kuma mutumin da ya shi bacewa a duniya ina fata an fahimce ni don haka shi yasa ake son tambayoyi in za a gabatar da tambaya a gabatar da tambaya mai ma'ana kuma a gabatar da tambaya ta neman ilimi domin duk lokacin da ake gabatar da tambaya akwai abubuwan da ake son a kai gare su wani bai sani ba yana son a ganar da shi dama Allah ya ba da izinin a yi tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ko ba haka ba amma wani yana tambaya ne saboda kuma ya amfanar da wani ya halatta kai ka sani ka tambaya dan saboda mutanen da ba sani ba su sani kamar yadda jibrilu ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda wanda ya tabbata a cikin sahih muslim ko ba haka ba wanda yake cewa fa akhbirni anil islam قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان kaga duk tambayoyi ne Jibril yayi duka yana da sani akan su dan saboda a koya masa habban da adan mi an musulunci yace musulunci shine kaza shine kaza shine kaza mi a imani imani shine kaza shine kaza shine kaza mi a ihsani kyautatawa shine kaza shine kaza shine kaza yaushe ne za a tashin alkiyama yace mai a'a mal mas'ulu an habi a'lamu min as-sa'il nan ka an kai karshe wanda an kai ma tambaya bai wanda ya tambaya sani ba to yace to ba ni labarin alamominta yace to alamomin tashin alkiyama an talidal amatu rabbataha boya ta aihi ubangijinta waɗansu suka ce shine wato mace ya kasance tana matsayin boya an sayar da ita wato an tana matsayin boya sai ta aihi ɗa ɗanta kuma sai ya zamanto ɗa to kaga boya ta aihi ubangijinta kenan domin ɗanta shi ya zamanto ɗa ne ita ko tana matsayin boya waɗansu malamai suka ce a an talidal amatu rabbataha shine uwaye su aihi ƴaƴa waɗanda za su bauta musu kai ka aihi ɗa kuma ka koma bauta mai an talidal amatu rabbataha kenan kamar zamanin da muke ciki kai za ka tsaya ka nemo abinci ka iske shi ka bashi kai za ka tahiya gona shi tsaya shi aza shayi shi bi katon radio ana shan shayi shi gayyato gayu in ka taho da gona kuma ba su gaishe ka kaga an talidal amatu rabbata hana mace na kwance cikin gida uwar ta na shara sai ta kare kuma ta yi mata tuwo in ta kare ta share gida da marece su aza kujera da ita sarminta su yi hira an talidal amatu rabbata hakina ina fata an fahimce ni to kaga ashe ya halatta mutum yayi tambaya don mi don saboda waɗansu su sani in ba su sani ba amma tambaya wadda ba a so tambaya ta ta'annuti kahi mutum ilimi sai kai mai tambaya don saboda ka gajiyar da shi ko kuma kahi mutum ilimi don ka kumyatar da shi ina fata an fahimce ni irin yadda malamai suke yi waɗansu masu hasada idan Allah ya ba wani matsayi na limanci ko na karantar suwa suka ga Allah ya ba shi jama'a to in sun yi shi ilimi ko ko suna son su kamai matsala don a gane cewa kamar bai da karatu sai a ɗauko tambaya mai wahalar ba da amsa sai a tura mishi an ce wani malami yana karanta suwa bako ne yazo sai samu daraja ga gari to su ko yan garin abin ya musu zafi kai baka karanta suwa wani yazo ya fara karanta suwa Allah ya bashi jama'a sai kace zaka bude makaranta ba don Allah kake yi ba baka samu sai mutane suna zuwa wajen suna karatu sai suka tura wani karamin yaro suka ce in ka zo kai mai tambaya sai suka bashi tambaya suka ce mallaka ka tambaye shi ka ce mai kaza kaza malam yana tsakar karatu sai yaro ya ce malam ina da tambaya yace menene tambayar ka yace kamar ɗan akuya ko ɗan tumkiya sai ya zamanto ya tashi uwa ta ta mutu sai akwai kariya a cikin gidan sai ta ba shi nono sai da ya girma shin wannan ɗan akuya za a iya layar shi kuma za a iya layar shi ba ka gani da gangan to malamai suna irin wannan waɗansu in dai sun kaga Allah ya baka matsayi to dole za su yi irin wannan wasu duk saboda hasada wani kuma in baka respectan mutane kana nuna kana da ilimi cikin jama'a kana jin karfi to lokacin da suka yi irin wannan tambaya kaga yanzu an kana an kaji mago tambaya kaga zaka yi ni zaka bada amsa dan akuya ne ya sha nono ko dan tumki ya sha nono ga dabba har ya girma bai sha nonon mahaifiya tai ba to yanzu kuma lokacin layayi ana ci ko ba a ci in baka sani ba shikenan ka ba cewa an kai duk tambayar da an kai ba sai ka bada amsa ba Allahu a'lam ban sani ba to in wani ce Allahu a'lam shi gane yake yi mutane za su ga cewa kamar bai da karatu ko kuma jahilai su ce kai ji an yi mai tambaya bai san amsa ba sai wani hitse shi bada amsa shikenan sai a ce ta yi ina fata an fahimce ni ba mu bada amsa yau sai kun ce kun tambayo mun lambai na san mutane da yawa suna jira in bada amsa ba zan bada amsa ba sai gobe Allah ya kai mu da rai ku ba ku ce ku tambayi malamai Allah subhanahu wata'ala ce to wadda kasirun min ahlil kitab da yawa daga cikin ahlul kitab suna guri law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara da dai na ba karanta ayar ba ko bismillah to
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل kulli shay'in qadir Allah ce wadda kathirun min ahlil kitab da yawa daga cikin ahlil kitabi ba ƴan kaɗan ba masu yawa wadda suna guri law yaruddunakum min ba'di imanikum da dai sun mayar da ku bayan imanin ku kufarin ku zamanto kafirai ba ci abin da suka so kenan sun ga kuna sallah sallah tana musu bakin ciki sun ga kun bi Allah su abin da ba suke so ku bar Allah shikenan ku huta kaga yana daga cikin abin da ya kamata mu gane duk abin da turawa suke yi su adda kuɗin su adda ci gaban marmakon su taimaka a bauta ma Allah a'a su suke sai an saba ma Allah to ilimin da gare su su zo su gina masallacin nan ilimin da gare su su zo su kera motoci su bamu aje ayi wa'azi mutane su gane addini satellite satellite gare su don Allah su bude su ayi wa'azi mutane su gane addinin Allah aje a shiga aljanna amma ba haka suke so ba su dai son suka sai kun kafirci da kafiri da munafiki son shi ka kowa ya kafirci duk da sabon Allah mutum yake yahi son kowa shi haka nan dan giya yanzu in ka zo ka ce mai kana son jikka biyar bai iya baka in ka ce mai dala ɗari bai iya baka in ka ce dala ashirin bai iya baka in ka ce sadaka ya ce maka asino ko ba haka nan bane amma in kun ka ce gidan giya sai ya ce maka ta jikka ɗari saboda ya son yadda kai aikata shi aikata wani bai iya baka jikka ɗari ka biya sadaki ko jikka biyar kace ya taimaka ma cikin kuɗin sadaki bai taimaka ma an da in dai za a yanzu na to ko nawa ne yana iya ɗaukar nauyi sabon Allah subhanahu wataala kenan to haka kafirai ahlul kitabi abinda suka so ku zo shi yasa babban marubucin nan na America yake cewa shi abinda yake so abinda suka so duniya kowa ya zaman to bai da tunani sai America kuma kowa ya bar wani yare na duniya in ba English ba sannan a koma ana waka ana kidi ana kafirci yace abinda dai suka son duniya ta koma bisa gare shi kenan a cikin littafin shi rubuta wannan abinda suke bukata kenan a dai kafirce ma Allah a dai kafirce ma Allah to mu kuma za mu yarda za mu kafirce ma Allah to ya za a yi kuma rigima ta ƙari cikin duniya waɗanda ga cewa a zo sai an zamna lahiya ba yadda za a yi a samu saɓani duniya kai halin kitabi ba yadda za a yi su so wani abu wanda ba kafirci ba kai kuma ka yarda da Allah kuma bisa ga musulunci kake son ka mutu to ka faɗa mai yarda za a yi a ce a zo a zamna a sai daidai wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ƙarya ce muke maka mu don haka musulunci daban kiristanci daban yahudanci daban kuma da Allah ce ahlul kitabi ya shahi kiristoci ya shahi mi ya shahi yahudawa illa hanyar su ta bambanta su kiristoci sun yarda ka bi addinin suka kafirce ma Allah shi yasa suke bude iglis iglis manya manyan kamfuna da duniya suna taimaka musu gashi nan Niger an cika mana ita da iglis iglis hatta da garin da babu kirista sai sun yi ta saboda suna tunanin zuwa gaba za a yi za a yi ta za a yi kiristancin yaran ku su tashi sai a zo marayu da aka bari irin waɗannan yara da ake so sama hanya da marayu sai su ɗauke su su je su ba su abinci su ɗauke su su kai su ƙasashen su su koya musu kiristanci su ba su ilimi na boko su dawo su mallake ku don saboda su yi kafirci aiki kuna nan kuna zaune Allah ya ce a ciyar da marayu ku ki ciyar da su abinda suke yi kenan eglis nawa a cikin Niger daga ina mun ka samu kiristanci ta ina ina alaƙar mu da kiristanci ta ina dan Niger ina shi ina kiristanci saura suna yi saboda kwaɗai dama suna jiran bai da kuɗin shinkafa bai da kuɗin kaza bai da kuɗin kaza sai zan kirista shi rinka amsa kuɗi ne yadda duk yaga ya koshi shi kenan shi musu shi musu jiwa da abin su ko ba haka nan bane a kasar me kira suna kasar Jordan wanda suka ce ma Ordon wata tsohuwa ta zo sai ta shiga kiristanci ta zo ta shiga kiristanci ana ba ta abinci da wane ne da wane ne danta take son ai ma hanya ce wajen neman kuɗi aka yi mai hanya ce kasar America tun da ya fara turo mata kuɗi nan sai ta taho da sahi ta taho da rigan nan tasu da wannan kurwakin tana sahi suna kallon ta ta zo ta iske su ta yi musu sallama ta ce musu ga kayan su sun kace ni ta ce to dama ɗana na ban da kuɗi shi sa ne ka zo kwakwa abin sun kace da jiya kansu suna kallon ta zai ta koma gida dama da yawan ba da gaskiya bane amma akwai dan daga yi da gaske asara amala ka iske mutum yana to su kuma yahudawa yaya suke son mukafirta su babu ruwansu su shi ba yahude bai dauka addini ko wani abu saboda mi saboda su suna ganin cewa ba wanda zai shiga cikin aljanna sai ba yahudi ko da ka shiga addinin yahudanci wutar jahannama za ka shiga to shi yasa su a'a hanyoyin da duk za a kafirce Allah to suna suna na'am da su shi yasa baka taba yawo cikin duniya baka ga inda an ka buga iglis ta yahudawa ko ka taba gani nan Nijar kamin iglis guda ta yahudawa duk inda kaka yawo a duniya kawo min inda ka iske iglis ta yahudawa kawo min shan guda wadda akwai ana kira zuwa ga addinin yahudanci kamin ita babu saboda shi bai hude yayi nisa wajen saba ma Allah subhanahu wataala yana da ilimin da zai sa a kafirce ma Allah shi ya samu su ko kun bauta ma Allah jahannama za ku su suna da shiga aljanna kenan ku don haka ba sai sun sha wahala ba sun kira ku to kun ji da Allah ya ce abin da suke so to yanzu bin su zamu yi koko kaka munafiqai haka Allah ya ce muna waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a Allah ce law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran sai Allah ce hasadan min indi anfusihim hasada ce daga wajen kawunan su kaga ashe wannan ya nuna cewa duk abin da Allah ya ba su namu ya hina su don mi don saboda mutum bai hasada wadda a ƙasa gare shi mutum mai gida shi na hasada mai gadi ne eh kai na adda gidanka sai ka ɗauki ɗan gadi kana hasada sai mi gare shi to don mi yahudawa suke hasada mu saboda Allah ya ba mu abin da bai ba su ba duk duniyar da sun ka mallaka gidaje da motoci da kuɗi da makamai sun san banza ne imani dan ya hisu cada shi yasa suke hasada amma mu ba mu gane ba sai muna wasa Allah ka kai ni Europe Allah ka kai da America saboda mi saboda mota saboda gidaje kai kuma Allah ya baka imani ina ba ta amfance ni Allah tun ranar da ya ƙara sabkar da alƙur'ani ma'ana hukumci hukumci na alƙur'ani su ƙara sabka Allah ce ya cika ni'ima tai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Allah ce ya cika ni'ima tun wannan lokaci babu ruwan Allah da jirgi lokacin da aya wannan ta sabka babu jirgi lokacin da wannan aya ta sabka babu mota lokacin da wannan aya ta sabka babu gidaje na siminti amma Allah ce wa atmamtu alaykum ni'mati dan saboda da ka zan musulmi ka samu cikakken ni'ima da haka suke hasa da ku amma ku kuma sai kuna ganin suna adda wani abu shi yasa kake ganin musulmin da bai san ciwon kai ne ba ranke ranken musulmi yana kaskantar da kai ne gaban kafiri kafirin mi kai da Allah ba imani mine ne gare shi duk abin da gare shi hasara ce sannan kuma duniya ishtiraki ake yi su su samu mu mu samu wasu daga cikin musulmi suna da kuɗi wasu daga cikin kafirai suna da kuɗi wasu daga cikin musulmi talakawa wasu daga cikin kafirai talakawa to sai ni yan uwa kawai su taimaka ma yan uwansu in kuna da hali sai ku taimaka ma yan uwanku musulmi sai ku yi tarayya ku ji daɗi amma su kuma hasarar duniya hasarar lahira Allah ce to min ba'di min indi anfusihim daga wajen kawunan su min ba'di ma tabayyana lahumul haqq kan ji abu na biyu kuma bayan gaskiya ta bayyana gare su kakka san tsammanin da suka jahilci suke yi ina fata an fahimce ni idan mutum yana yaki da gaskiya in bai santa ba to ba abin mamaki bane domin an ce al insanu aduwwul lima yajhal dan adam yana gaba da abin da bai sani ba in mutum bai sani ba da an hudu sai ce a bayyuwa sai an yari sai ce a haka nan na amma su suna da ilimi sun san cewa gaskiya ne kuma suka yaki da shi to wa zai musu wa'azi kahin ka zo ka karanta ma mutum aya ya santa kahin ka fassara mai ya dudduba littattafan tafsiro da sun hina ka yawa shi ya saba cewa mallami tana da wahala ya dawo bisa ga gaskiya domin mi domin yana yi ne akan ilimi min ba'di ma tabayyana lahumul haqq allati tufa'fu ku yahi wasfahu ku kau da kai hatta ya'ti Allah bi amri har sai an Allah ya zo da al'amarin sa malamai suka ce wannan ayoyin kaman wato suna nuna cewa kahin ayi umurni da yaki ne hatta ya'ti Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarin sa wato ma'ana har sai ya baku umurni ku yaki ko ko har sai Allah ya zo da sha'anin sa in Allah ya zo da sha'anin sa to za a yake su ko ko in Allah ya zo da umurni ya bada umurni domin kalima ta al'amr tana da ma'ana guda biyu wani lokaci tana ɗauka al'amru shine ai umurni wani lokaci tana ɗauka ash-sha'n in nace inna ma amruhu idza arada shay'an kaga na amruhu inna ma sha'nu Allah subhanahu wata'ala sai zaman to har sai Allah ya zo da lokacin da za a yaka su shi yasa da Allah ya zo lokacin da za a yaka kafirai sai ba da izini yahudawa an ka fitar da su daga cikin madina huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal al-hashr kafirai Allah ba lokaci in yayi sai a yake su in an lokacin cin nasara za a ci nasara ko kuma hatta yati Allah bi amrihi har sai Allah ya ba ku umarni Allah ce aje ayi yaki qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun wannan kuma dukkan su sun tabbata yanzu wancan umarni Allah ya zo da shi na yaki jihadi bakin ila yawmil qiyama duk lokacin da muka samu iko sai mun yaki kafirai ba mu koyewa in ba mu da ƙarhi mu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da kuma mun yake su mun ci nasara al'amarin Allah ya tabbata kenan dukkan su guda biyu suna tabbata inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai Allah subhanahu wata'ala babu abin da ya buwaye shi na garin nan ya kamata mu dakanta lokaci yayi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana sai gobe Allah kai mu rimalan kai mu addu'a hayan wane wo wo ka gani hala aga halal borkanga kaseti registre kaset borkanga registre wazuno alqur'ana cew yano kan borfo goga cew kan borfo tun ka registre bora ma registre ama koy ama hense ama goy ate akoy noya hala aga halal boro wonese ama bore ganji iminga goyo triche wala bine bor fo kan koy ka wodinte bor kan koy ka sambu goyo kan boro wote amana amana izino ha amana ha amana haykul akoy inga mo ana registre akoy aner wala akoy kun murad fo teda il faut que ci wodin kiti wala bine almano ka duara aga halal wala asi halal wone yankul imarganta alfagay selen wone yanku hay fono gono kanse igane goyi wani alhaku goyi alhaku de tirano ni hantum wala bine haifono ni te kan nina registre wala wo kanga himande wodiyen to kul a ganda alhaku alhaku din ni seno ago wote irmane misaluga borkan na tira hantum a bantiraga da aga ba a gano fondo a mane kirawo kan ai hantun bor kulkan ganda hina kan ga kar amma kar amma hin faninda wodi wa no fondo no amma da amana wodin te da ni gaba ni ma tira kar dole kalma koi ado ma izini ha aga amma izin te ni sai ya imma hantum yan amma hantum ni sai izin wala kan himan da wodi amma ne ainin no fondo ni wo ma koi kakar amma din nakar ai alhako da ni kar zama karka ne rano aiwo gondara yaki ne aran ma wafu ku wodin bom nima koi nima kar nima goy ama bori nima ma satu nima haikul den na kar a alhakodi nima yeti kano ate nimo mo koi ner ni alhako nimo sohon borfo sinda fondo kanga kar koi ne de manci akaka isin cecin kano wala bine kaset kan bor registre tan da batkan irga darsai wote da da batka usman ga kaset tay sambunda ni be inga noga ka dinga bon ama kase te sambu ama kase to sambu anir ha izini halinga masambu irnya masambu anir ha izini halinga de inga makoy ka goy de inga na goy inga manera irna te o makoy ka goy ni manera irni no fon to ya dinga sohon inga no gonda izini de ana sambu kaban ama koy ama henna abon non kan adi hatta ya zama sennira matkul kan ke borga hatta han fo en alfaga ga hatta han foye mo janka beyre bungono ga kase a sennora inga wadi adi wodin ama gayi de senni hattayen dene hattayen no am kay ka hense de non fono kan a janka beyre bungono am alfagaki ama ne neya ni ci ya cine amma ay sibe hala yadi no makakadi matirga te ka hense alfaga mo koy ka hense yadinga aga sen aga haya kul gana cede ce kala ama hense ama ban wat kana hense ama ban ama dek side bon wala ma dikka set bon ama kar ama katare wati dinno a ganda fondo amanera to wone hala aga halal borfose kinga wazana kaseto katare inga wadu kaseto inga mo koy kisobe ka karibo fo kaniyar kan mankina am kaka ha izini wone alfage senne kan ita abon wone yande tire de wokan ga himande wodi yankul borsin da fondo kan ga wodi ke kadde di izini a ga hinka ce borfo mane a'a addina ga sinayyan maga da addina sayyan maga e ba da addina ga sinayyan maga no don da ni koyi hinnan wazo do ni mo ni sambu to kul bur ku sinen sai haifo ni koyi ni sambu no din ni mo koyi karni mo ni manera amma zakan wone bor filana hinne wonno to kul ajinaino a almanno da ni gaba aga haifo dole kalma koyi izin ke aga da ni man koyi ka izin ke aga dani koy ka karkul ni wo igala sabu kan ni wo zeino ni zeidaino a tinda ifo kul dani koy ne mas koy kan ya azam islam tare no ba islam tare zei tare gara me den na bor qur'ana zei ni zeidaino me den na bor tirfo zei ni na zeidaino me den na bor kasati mo zei ni na zeidaino ikul afo zei tare wo hay kul kan ni zei kul ni zeidaino da bor zei mo igabe kan zei tare almaniya asibori wadi ya bor kul gabe wakati hayon hayon ya dinga wodi yanci ne aga himano borai ma fondo gana da dai ni di goyno kan bor fote a sunge a tabi a gandara mo izini ni mo de ni ba goyo tari kusino ni koy borado no mo ceki izini borado bora ma noni se izini wati ni mo koy kayo ni ga hinka ne bora sai mo ga bayin koy kakar kan yara ibo bora ga ne to ya dinga ai gandara ala ku ya cine zama goyo kan ai ke maga ai ganda ya cine wani no annasare ganye duwa duwa da yotar wala duwa da yotar na bende no kan gono kan ni ga di ba do ni kai dai kan furkutare har kano inge bumbo i gondara nidi wote inge wodo inge wodo deni koy ka bora ka te to sambu koy nera bora ganda fondo amin ke justice igini amande igi hinkin dabu wo zamani woni zai to ya dinga mas koy kana wone wo zama se ya tinno cite ya tinno wone mo alislam tare alislam tare bumbo inga no jinka zai tare wo harama dar bore wo mbe ka yiwo ka asiboy wokaci wokan irga bai san nora wallahu alam irko mi wafkan da ka gaba ga yanda irin ya fusin islam wai wani yan wado karan gaba yin zaben da ikun labuwa da islam wani yan nan aran kokar ki ce ci labuwa da islam kamara wadin no banan wai hanna kan labuwa da islam gobe taran sai mu kai da jina aran mu bai mu kan nan kul karan di igo gli ko pi aran sai me mu war rano wal hay forano wal sai dai bonno kan mai ci labuwa da islam kula aran mu tabbatan kan bara gogo zaino bakan gogo zaimo ba sa ga aksina an bor fo jine zai assalamu alaikum